Rika shirya yaran nan. Na'am.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة يحيينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي على المصطفى المختار بين المجامع درامي وسهيامي وسيل مدامعي سواتي سويدائي وداد محمد أكابيت شوقا بين قوم هوادعي عليه سلام الله ثم سلامه متى انتبهت دبني ذكرت محمدا وأذكره في قلوتي ومزامعي وعند سروري واكتئابي وإلعنهم أرى أنني في حيه والمرادع عليه سلام الله ثم سلامه وإن سروري واكتئابي وإن ألم أرى أنني في حيه والمرابع قريبي وصيفي قريبي وصيفي والربيع جميعها لا تنسى ذكر جمع الجوامع علينا بالله ثم سلامه
أمتى؟ أمتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله mun komo kan wato karatunmu da muke yi na littafin diwani na maulanmu shehul islam alhaji ibrahim yas alkaulahi a sangali a cikin wannan wato harafi na alli kafa shine harafin aini inda maulanmu yake cewa wato al-mustafa muktari zainul majami'i gharami wata hayami وسيل مدامعي mulamun shehu ya ce garami wato tsananin bege na an gane wata hayani da kuma tsananin imuwa ta wasairun da madami'i da wato kwalarar da hawaye da nake yi duka dare da rana safiya da yammaci sun tabbata ne duka adadin musafal muhtari ba na yi akan kowa wato ina yi ne akan al-mustafa abin zaɓin Allah wanda yake zainin majami'i adan dukkanin jama'a annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam ah mazala sallama shine adan komai shine kuma adan kowa duk abin da kaga ka adanta da shi in dai ado ne to annabi ne wannan abun sallallahu alaihi wa sallama idan ka ga wato hata tsafta tsafta da ɗan adam zai tsaftace farcensa kaddaci a ciki a kankare shi bakin ciki ya fita a'a asuwaki ne kada baki ya wari a'a yadda ɗan adam idan ya yi gaya iyaya zai yi in yi bawali yaya zai yi kaga wayanda suke da inkarin wato a annabi da suke kiran kansu kamar masihai kiristoci kenan za ka ga su idan suka yi wato bayan gari bahaya kenan ko bahaya wai ba a hayata shi na wanda ba shi ke nufi da bahaya ba a hayata bayan gari bayan sa cikin gari to sai a samu tsumma ko ya sunansa toilet paper sai a goge sai a yar kuma sai a shiga wanka kuma a cikin baho kaga da ruwan kashin ka kake wanka to kaga wanda wanda ya dadda manzon Allah ya san yadda annabi yake wato da tsafta da komai a baya haka ba saboda muna yi wa Allah godiya kullum idan kaga tsarin addini mu za ga tsari ne wanda addini ne kawai wanda daga Allah yake ba tunani ne na na dan adam ba an gane sawafi suwaidai widadu muhammadin wato widadu muhammadin soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sawa fi suwaidai ta sauka a cikin kurmayar zuciyata cikin tsakiyar zuciyata Allah ya ajiye musamman zan Allah an gane saboda haka ukabiru shaukan da nake gogayya da wato bege bayyana kaumin hawaji'i tsakanin jama'a wanda suke su suna bacci ni kasar da abin da ya shiga cikin zuciya hana bacci zai to san annabi a cikin zuciya ta yi tare da kaga wani baccin yake cewa wato akani hawahu qabla an arifal hawa da san manzon Allah ya tashi zuwa guna zuwa ya samu zuciyar empty ba komai a ciki kawai sai sai sanya kama sai ya tafi zuciyar kamar yadda lalle yake yi fata ka zan idan ka sa lalle a hannunka ka riƙe musamman ya kwana ɗaya ko biyu ko ya sati yaya dole an gani san gane kayi kayi lalle to haka san annabi yayi wa zuciyar shi Ibrahim da ya sami ta ta empty ba komai sai ka sai tafi ta kawai to shine wannan kenan matanta ba haddathani ko yaushe idan ne bacci ne bacci wato ina farkawa ba abin da nake farkawa da shi zakartu muhammadan annabi kawai nake ambata eh sannan wa azkuruhu ina ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi halwati a cikin keɓanta ta idan na keɓanta na yi shuru bana komai annabi nake tunani haka nan wa majami'i in na shiga cikin jama'a ana da wani dani nan ma dai annabin nake ambato sallallahu alaihi wa sallama wannan rayuwa ta yi ta yi nasara a ta yi riba wa inda sururi wato yayin da farin ciki ya zama ya ritsa ni ina cikin nishadi da farin ciki wakti abi ko kuma ina cikin damuwa ma dama biyu ne in ma ka sami dan adam cikin farin ciki in ma ka same shi cikin bakin ciki to dukkanin wa'annan ba ni da abin da nake tunawa sai manzon Allah kawai wa in anum idan kwana kwanta nayi bacci an gane to ba abin da nake mafarki da shi ara annani fi hayyihi wal marabi kawai sai rin dinga gani na gani a cikin wato cikin jama'a ta sahabbai a mafarki na ya farki na zauna da sahabiwa ne da sahabiwa ne da sahabiwa ne wal marabi'i kuma in ganna ina shiga cikin gidan gidan dajjin Madina na shiga gidawa ne ko abin da nake yin mafarki da shi kenan saboda haka kharifi ni da manata wasaifi da lokacin wato a zafi na warrabi'u da kuma lokacin wato kakata kada shita'i haka na lokacin wato a sanyi na jami'uwa ga baki ɗayan waɗannan lokutan guda hudu harifi wasaifi warrabi'u kada shita'i dikir jam'il jawami'i ambatan jam'il jawami'i nake ne nake waye jam waye jam'ul jawami'i jam'il jawami'i mazan Allah ne shine wanda Allah ya kankare masa dukkanin nau'in ɗabi'a ta girma ya kankare masa dukkanin nau'in ɗabi'a ta karamci da isa da riƙa da ilimi da baiwa da komai shine jam'il jawami'i dukkanin wani abin kwarai da abin kirki da zaka gani ba za gan shi a wajen kowa sai da gan shi a wajen maza Allah idan ka ga wani mutum yayi wani halin kirki ko yayi hali halin kwarai mai kyau to a wajen manzo Allah ya koya koya anan Allah ya daure dukkanin wata ɗabi'a da tada mai girma sallallahu alaihi wa sallama na'am
يا سيدي رأينا الورى ونبينا يقينا أنادي حاجر الزهر سامعي أدعني جوارا هاشميا فلم أقر فلم يق يوما من تجره بضائعي أدعني بما يغني عن الكل سرمدا فلم يق ذنبي من ذاك بمالي فإني ذليل عاجز متحير فقير حقير بارق أي داري عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة فإني ذليل عاجز متحير فقير حقير بارق أي داري وما لي دفع وسلاب ولم يكن لدي سوى مرحي ودفع المدافع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي wala mu shi ce a ya sayyidi a ya shugabana eh hayrul wara wanda yake fiyayyen mutane gabaki da kakaf wa nabiyana wanda ke kuma annabinmu an gane yaqinan take unadi ina kiransa hadiran sami'an at-tahara ina kiran wanda wanda ya gashi a gabana hadiran yana jina hajiran ya halarce ni gani gashi kuma sami an annabi rai abin da nake faɗa maza annabi yana jina sallallahu alaihi wa sallama wannan rika ta kai eh kasan wanda zai ce maka ba a ganin annabi ya yi kuskure eh kullum mutane wato sukan sukan aje halittar Allah a iya a iya kunyarsu sai mutum ya dinga fassara mutane yadda yake kabar Allah ya fi ƙarfinka shi Allah ba wani abin da ya kulle cewa ba zan ba wani ba zan ba da abu da kaza ba ko me abin abu ɗaya ne aka aka kulle shi wani zai ce muku shi annabi ne a'a an kulle wannan eh ba ya haka ba yi amma ko menene wato na baiwa na daraja wato Allah zai iya ba da shi saboda albarkacin bawansa manzon Allah yanzu kaga da idan ana ba da labarin waliyai cewa akwai wani waliyi an yi shi a gadon kaya akwai wani waliyi ɗayan an yi shi a ƙofar kasakali idan ɗayan yana buƙatar dabino sai ɗayan sai miƙa masa da dabina sai ka ji wani yana zagi wannan ai makamin Allah ne ya za a ce wani yana gadar kai wani yana kofar kasakali an yi sun yi magana da juna ko kuma an yi kyauta ko ya ga carbinsa ya tsinke ya ba shi aran carbi yana cikin aiki to irin wani abubuwan da suka bayyana na duniya a wajen wato kannukan zamani da a wajen waliyan Allah suka suka bayyana a hannunsu da ka ji in kari yanzu ba ganin kai ba sandin mutum yana cana kana nan kawai zai ganka online ga kai ne irin abin ne ba to wannan dan adam ma yi balle Allah idan kana so ka gana abin kawai ka kusanci Allah in ka kusanci Allah za ka yi mu'amala yadda yadda dan adam yake yi domin Allah ne zai zama wakilinka arfe ukun dare za ka buɗe wayar ka suna abin da za ka buɗe sunan shi data za ka hau kan wasu lambobi lambar za ka ji ta ƙwaya sha ɗaya ce sha ɗaya ce ko kana hawa sai ka gane ga malam abba a kaduna bai bacci ba kai online za ka yi online haka za ka yi sai ka ce sai ka rubuta salam sai ka tura ma malam ba sai malam da sai shi kuma sai gani a wani ma baka bacci ba shi kai ma cikin dare ba sai ce sai ce shi ma salam to irin wannan fannin din da ake yi sai ce wallahi da ka ta kusan karewa yanzu nan za ta kare ko wanda so mu magana da kai ya za a yi sai ce baran turo ma da data wa yake in kalin wannan to bature ma yi wannan balle Allah idan baka gana ba ka shuru haka ina tana da haka zai in a in a maka ne ma ko a ina ne ko a america za gana wani yanzu bacci ne bai bacci ba wala ku jirar duku da kuɗin so sai ce gobe dala ina so ka kai wa mata ta naira dubu goma da sabon sai ka bada dubu goma ka ce a kai mata ai wannan ne bada ka miki daga america ya ce ya yi magana sai kai da wani ya ce ni ma da zumin yi dama ya ce zai bada a kyan a kawo to in da ne fa zai yiwu to zamani ya dalƙul wajibi gairu mukaddarin a ruhu wa abdu sa'iman lan ukammada shi wani ce zamani na ni ibrahim ba irin shawaran zamanai bane da zamanan an an an shata kashufi da wahala ni ko zamani na mai sakin fuska ne baya gurbata ba a baya daura fuska gairu mukaddarin me yasa a ruhu wa abdu zamanin da mai zamanin da safe zamanin da yammacin zamanin duka a gaban annaba ke yi sau da aka sai zamanin ya zama da'iman laƙoƙon mada ba abin da yake gurbatar zamanin an kana so ka ga sha'ani ka ɗibi gara kama masu kaya akwai akwai wani abu da yake da wahala a wajen Allah ne to shi ne نعم أجرني يا رسول الله جوارا واتو حاشميا يا الله كتيرتر دني نسامو مقفتكا دب حاشم دنجي صلى الله عليه وسلم sadaka inda ya samu makwabtaka da annabi falam akhaf babu wani abu da zai bani tsoro inda ina da makwabtaka da annabi falam yaku yawman man tajirhu bi da'i wanda bi ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za a tozartar da shi ba daidai da rana daya ajirni ya rasulullahi ya rasulullahi ka tuka tseratar da ni bi ma yuhuni da abin da zan wadata an da kulli gabarin nema a wajen kowa babu wani wanda zan ce ban abu da kaza annabi ka bani abin da ba zan nemi komai a wajen kowa ba kuma sarmadan fitir ya rasulullahi falam yaku zambi bi mani'in min jadaka wato zunubi na bai kasance mai dabaibaye ni ba ko mai tsare ni gabarin kyautarka ba kyautarka ta fi karfin zunubi na dige da nake da duhu in kyautarka ta tawo daga gare kai ita mai suke fita a tsakani fa inni ibrahim kenan zalilun yace makaskaci ne a gaban manzon Allah ajidu wani ke gajiyayye babu wani abin da zai iya tafka ya iya riƙewa ya je mutahayyirun wanda san annabi ya imota shi sannan faqirun talaka sannan haqirun wanda yake wulakatacce bari'un ayyu bari me nema matakar me nema eh neman da yake ya ke nema ya kaskantar da kansa a gaban annabi matakar kaskantarwa an gane fama da dafa'un yake ba da fa'un dafa'i ne wata tilabun haka na ba da wani jalabi jalabi na da dafa ina duka sun kare walam yakun siwa walam yakun ladayya siwa marhi ba komai a tattare da ni face ambatan ka ya rasulullahi da yabanka wa dafa'ul mujahidi sai kuma ijewar me ijewa Allah kenan eh sai ijewar Allah eh na'am
وقد لعبت عين الغواية كرهة بجانب من لم يوصل بالمدافع ولله عز بعده لرسوله وللمؤمنين المقتدين لساره فيا رب فضلا وعطك عزة ديننا سريعا وتنجو بطل أهل الزواجر بجاه رسول الله أحمد خير من أتانا من المولى بخير شرائه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تبكيها يدك بجاه رسول الله أحمد خير من أتانا من المولى بخير الشرائع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها خير الجدى والمنافع ثم سلامه صلاة تلقيها آياتك والمسلمين
شو هي تبي don kadala iban aidil gawayati burhatan wato hannayen waɗanda suke halakakku aidil gawayati kenan to kada hakika la ibat sun yi wasa wato lijanibi ga janibin wato man burhatan wani dan sa a can mallam ne wani dan zamani mallam yuhsanan bil madafi'i wanda ba shi da wato wani dafa inda ake masa katanga da shi an gane to da kawai lallahi izzun girma ya tabbata ga Allah ba'ada hu bayan girman nan na Allah da rasulihi girma kuma ya tabbata ga manzon Allah walil mu'minin haka na girma ya tabbata ga mu'minai al mu'tafina da shari'in wanda suke bibiyar shari'ar Allah suke kafa ta ko ina da ko ina mu'minai kenan walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina shine fa ya rabbi wala mushawu yace ya ubangiji wato fadlan dan falala daga gare ka a bi izzata dinina ko ka bayar da kyau ka bayar da buwaya ga wannan addinin namu shari'an da gaggawa Allah ka ɗaukaka addini duk inda addini tutarsa take a ƙasa Allah ka ɗaga ka kuma Allah ka buwayantar da addini wanda da yake kawo wa addinin hari ko yake so ya rusa addinin Allah ga kaga shi kazan hasunallahu wa ni'mal wakil yasa nake ga nake faɗa muku a cikin abin da za ku dinga neman tsari da shi ku dinga neman tsari da hasunallahu wa ni'mal wakil kun ga akwai akwai wata wanda ake ake yawan bare ta cikin musamman ga mu ɗan ɗariƙa ɗari hudu da hamsin ɗan nan da safe ɗari hudu da hamsin da yamma a yi ta hankali tana yi ko kuma ɗari hudu da hamsin da safe ɗari hudu da hamsin da yamma sannan ɗari hudu da hamsin da daddare zai zama dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin idan kana karanta hazunan lahu wannan musamman wannan mai dubu ɗaya da ɗari uku da musan ɗin a ce eh ba mai sauri ba yawwa ba mai sauri ba ba irin ɗan zarzar ɗin nan ba kuma ni ba na son wannan wurin na zarzarzar ba na son sa ba kuma in kadin sa nake ba amma dai ba na so na so a yi shi bidan wanka bidan wanka kai ma bidan wanka eh one by one yawwa eh yawwa to kwatankwacin wanda zai hare ka da sharri abinda zan iya baku misali ku gane kamar daf ce ta to da gudu ba tafiya a hankali ba ta to da gudu kawai shi wannan to da gudu su gaba da gaba waye da ji ciwo eh waye da mutu kawai eh yawa eh waye da mutu to kaga to kada karanta wannan hasbunallahu haka Allah zai wa makiyanka balle a ce himmarka ta kai za ka iya shi duk gurbin sallah dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin duk gurbin sallah la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi kaga yadda ake sha'ani eh ai da bakin ciki da damuwa wallahi Allah kun yi hannun riga kana Lagos yana Kano ko kuma kana Kano kai yana Lagos na mu mu mu kana muke ai ma kai shi wa na gari ba an gane saboda ka a rike da kyau idan idan idan idan aka rike wannan za a ga mamaki hatta kuɗi da yake wahala Allah bai hore wallahi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin a rike fa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil in mutum himmarsa ta kai duk gurbin sallah yayi to me kake yi a gare wannan darashin saurinka zaka iya gabawa a minti 15 ko a za ta gamu na ce za ta gamu minti sha biyar yawa hankali ba ko minti da ashirin a bashi a minti ashirin to a rike sai shehu ya ce me watan bu ya ubangiji ka share butsala a halin sawami'i wato barnan nan ta mabuta coci duk inda suka yi suka suka wato hukunta Allah Allah ka kai tutar musulunci wajen ya zama an shafe su ba sa nan Allah kai haka bijahi rasulillahi albarkatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ahmada khairu man atana min al-maula annabi ahmadu fiyayyen annabin da ya zo mana daga Allah duk wani abin da Allah ya yi wa halitta kyauta da shi Allah bai taɓa yi wa halitta kyauta da abin da ya kai manzan Allah ba yawa bi khairul shara'i wanda kuma shine da rufe dukkanin shar'u duk wata shari'a ta annabi Musa ta annabi Isa ta annabi waye to shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace shari'a an gane alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzan Allah salatin biha da albarkacin wannan salatin ne faizul jada kwararowar baiwa mu samu kwararowar baiwa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama walla manafi kuma mu samu amfani
عليه صلاة الله ثم سلامه وتكثر في كل البلاد الجوامع عليه صلاة الله ثم سلامه في تجي خير الخلق كل مقامه عليه صلاة الله ثم سلامه ما تكفر فيها إلى الذكر والمبين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تبقى لموت مسامعي والأبصار والقوى بمنحك صيدي عليك صلاة من جميع أصابعي والأبصار والقوى بمنحك صيدي عليك صلاة من جميع أصابعي عليك مع الآل الكرام وصحبه وكل الذي يكفوك بين المدامع عليه صلاة الله ثم سلامه salatan turaqira ila dhikri wal hubbi shi ta alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatan Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da albarkacin wannan salatin wa tuksirul wato jawami'i Allah ya yawaita masallatan juma'a masallatan juma'a na inda ake sha'anin faida ta ake karanta tsarika shehu a marar tijani ake karanta wurin shehu tijani da wazifa ake yin sallar juma'a inda sun shafe harkar mu'ala ya waita su a ina fi kullum biladi a dukkanin garuruwa saboda duk masallaci duk masallatai kaji ana ainiya yawa ainiyar wazifa yaya wannan addu'ar ta karbu yawa yawa to shine duk inda wato wato shi sa nake nake fada muku muku duk inda kaje an yi wannan salatin wato abin da ya biyo baya na abin da ya roƙa ka zuba ido a cikin zamanin gani a cikin zamanin ka ba abu sai ka ga abu to haka kai ma ina ta faɗa muku wannan kama wani map ne ba aka zana mana shi wanda zai wanda zai zai taimake mu a cikin rayuwa guda biyu ta duniya da ta lahira annabi shine mafin komai to ga yadda waɗanda suka san annabi suke mu'amala da shi a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira kaga shi ba abin da ya dame shi ba da cewa yayi da albarkacin wannan salatin Allah ka yi ta kamfana na kamfani kamfani kamfani na masana'antu haka fa Allah zai to amma shi abin da ya dame shi a ina da ambaci Allah kawai a ina da harkan manzan Allah kawai isa bai roƙi kamfanin ba bai roƙi kawai sai ce Allah ya waita masallatai Allahu akbar alayhi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzan Allah da albarkacin wannan salatin ne unitu kullal matsami'i wato na rafi dukkanin abin da nake tsammani da bukata duniya ta da lahira ta gawa da kairi da kairi da yan halayen halittar Allah ba za ce komai a hannun kowa ba an gane ke sa ke shafa mallaktuhu zati wa ruhi wa nafsaha wa ahali wa ahbabi wa man bi tamassaka na mallaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kulliyar zaki ruhina na ba annabi ruhina wa mallakatu zaki kai zaki jikina na ba manzon Allah shi ba abinda zaki jikina zai yi sai abinda annabi ya shar'anta yi wa mallakatu zaki haka na wa ruhina ruhi na kuwa babu abin da zai banda kai komo a cikin yaban annabi kuma laftuhu zati wa ruhi wa nafsaha to karram ma na ba annabi so da wa ahali na ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahali na eh wa auladi na ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ayana hey wa man bi tamassaka da mu da muke riko da shi ma yace in dai ka riko da da ni na ba na ba da kai kyauta gidan annabi wallahi mun gode eh mun gode eh san sadaka alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah salatin biha da albarkacin wannan salatin ne tabaqi tabaqa masami'i wato majiyaina zama sun dawwama limauci har zuwa ga mutuwa ta kan na makurma ana ji ba yawa ga albarkacin wannan salatin Allah lamun ce min jin da nake yi ya zauna kan na kurmance sannan wal absaru ya zama ina gani kan na makance wal uwa kuma karfi na zama yana nan kada samu wata gaba ta ta lankwashe ko ta dan karkace a'a ya zama kai ina nan bai mada shi ga sayyidi Allah ya mu haka saboda yaban da nake gare ka ya shugabana kai alaika salatun salatun Allah ya tabbata gare ka ya maikin Allah daga ina min jami'il asami'i daga wato dukkanin martaba wadda take guda goma ai ya duba ne na hannu guda goma ne to su ne wa'annan daga dukkanin ishara ce zuwa ga martaba guda goma daga dukkanin yan yatsu kasan wato martaba goma ce lal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashina wal khashiati والمصدقين والمصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات to Allah ya yi wa annabi salati daga dukkanin isharar wa'annan maratin na'am alayka mal al-kirami wa sahbihi salatin Allah ya tabbata ga alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato masu girma da sahabbansa wa kullal ladhi da dukkanin wanda ya tsafuka yake bibiyar ka zainal majami'i ya adan jama'a sallallahu alaihi wa sallama
harfin fa'i قالوا بأي لي بطيبة موقف يفرد فيه الحقين ويكشف أجيب وبقاء موازين زينب وعلوا إليها السياج والغرام يكلفه وليس ذات الله ثم كلامه
وبعد ثلاث والنبي فكلها ياري وذكرها لوجهي يخفف وهل لي وقوف في البقيع مسلما على أهله وسمعه أكفف وليس ذات الله ثم كلامه إلى الذكر والهدي وهل لي وقوف في البقيع مسلما على أهله والجمع مني أكفف فإني هداياني ووجهي ولو عدي وما لي خليل بالتولي ينصف وليس ذات الله ثم ثم سلام صلاة قريشنا يذكر ويهدي ولما الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه أرسله يا سندالي في فحل لي موقف shin zai yi ga gare ni ni Ibrahimu in tsaya bi aqiqin awadul aqiqi da daibacin in tsaya a wannan daiba ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Madina kenan to tsayawa ta fa yufarriju fihi al-hammu a ran da yake yin dukkanin bakan ciki na jama'a annabi shine maganin bakin ciki kar ku dinga damuwa da masu cewa ba a tausiri da manzon Allah wai kaka ce Allah ya yi maka abu dan annabi kuskure ne wannan karatu ne da mutum zai je zauna a cikin aji a ɗauko farkon littafi a ɗauko ɗakiyar sa ɗauko ƙarshe a ɗan karanta masa sai a dawo sai a ce ya zama ya ya ya ya yi ya yi digiri sai kuma sai ɗan ɗauki wani ɓangaren daga cikin littafin sai ya ɗanyi research a kai sai ya ce ya yi masters na koma sai ɗan ɗauki wani ɓangare a ciki sai je ya yi tarƙiƙi sai ya ce ya yi ya yi doctorin kun san Allah wannan karatun da kuka muna yi mun yi wancan nan ba kafa ce bari ba mun yi duk mun je bayaran nan mu ma duk ɗaliban bayaran ne mu ai kun sani ko sun san Allah wannan karatun da kuka muna yi tun muna yara inda a can ne da ya zai profesa da kwaya ɗari a cikin nan kai da kake karatu tun daga zuwan baki wauzal ba a lokaci da lan hakuri mun jaye nuwara alalan jaye shi mai ruwa ya haɗa masa nuwara adab lamara ta karami ya mi ara abu zuwa lamarin da shi tara jawo kenan ba sun mi ara lura lan hakuri adab lamara ha karami mun jaye nuwara alalan lamara ha karami ya mi ara bismillahir rahmanir rahim kenan alalan jaye ha karami mun jaye dalalan hakuri raba guji alalan jaye Allah kabalan jaye mun jaye ya nuwara alhamdulillah rabbil alamin bikin harbin lamara haƙarin mun januwar ala harbin lamara haƙarin ya mi a rawan da rai muke nan mun jayalan da ya kawo lasan ya wa mi a ra kuma ba har da jajale ya nu'ara ma rike mu dini kenan wallahi na sauka haka wallahi na sauka haka yanzu misali idan za a ban certificate me za ba to mu za ka zo mu za ka ga lamari wallahi na sauka haka wallahi to kuma saboda haka ku kama malamin ku kada ku dinga yadda da wannan shirman wani mutum ya tara wani ɗan gemu sosai kama matarsa ta yaji yana zare ido kama yana jijin wani iska ana maka dana aina kuma yufarruju fihi alhammu wato a cikin fihi kenan ko ana yaye min wato dukkanin bakan ciki fihi a cikin madinar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yukshafu kuma nan da yake yaye min dai na'am wato aqiqun wato mazauni ne wa bada hannu wa wadin muzainabin ilaihash tiyaki wato wannan duka sunaye ne na guraben mazaunan wato mazaunai a cikin madinar annabi sunayen gurare ne saboda haka begina ya tabbata ga wannan gurare wal garamu ne yukallifu ce na lazamtawa kaina begen wa'annan guraren dare da rana safiya da yammaci wa wadin na ƙafo wa wajil qanatin shi ma duka sunayen sunayen gurare ne wannan qi'i da kuma wato wajin naqa fa kulluha kaga dukkanin wayannan guraren da na ambata maka diyari gidaje na ne fa wa zikiraha wannan kiransu da nake kai cewa kaza da kaza da kaza to yuka fifu suna suke ɗan rangwanta min dai wata ji ga ƙwanƙona ta ya za ka zo abin da kake so sai ka sami wato kamar a ce wata budurarci ake so za ka samu wani ya santa sai zo na yake baka labarinta za ka kusa yana cewa ai ai tana dan yi wannan tanka ba in kai ne bashin naira ɗari a ce farashin sai farashin ya ɗaga to duk abin da kake so wato zancen abin yana rangonta maka sansa dan akwai da kake ji na ƙaudin nan an gane shi ya ce ne wahalewa kofin bil baƙi'i shin zai yiwu a gare shi a gare ni ibrahimu in tsaya a baki'ar annabi sallallahu alaihi wa baki'ar nan ta sabon annabi kasan kusan sahabban nan majority waɗanda suka hijira da wanda aka karar a cikin madina wato majority sa cikin baki'a aka aka binne su bisa zance mafi inganci wato akwai sahabi akalla guda dubu goma ce sahabin annabi ba a kwance a cikin wannan bakiyar dubu goma wannan ya ga annabi annabi ya gan shi wani annabi ya aike shi wani annabi a cikin su ya auri yarsa wani a ciki annabi ya bashi auren ya wani annabi ya faɗa kyakkyawan magana a kan ga shi nan cif cif ana bisa lafazi mai kyau akwai sabi akalla guda dubu goma a ciki akalla kenan wannan ba karamin wajen alkhairi ne wanda da ya samu Allah ya bashi dama ya je ziyarar ya je Madina kada ya fito bai je wajen ya zauna ba ka shiga cikin wajen dama wajen amma gyara shi yanzu an yi masa layi layi haka layi layi duka interlock ne a ciki dan mota ma tana shiga wajen to balle kai wajen alkhairi ne kuma karka damu da cewa wai wai zaka je Madina ka san akwai masu masu iya karatun nan wai ka kudurce a ranka ba a ziyara kabari sai da kai wai kudurce a masallaci zaka je ziyara Allah ya wadar nake lalace shi shi mai masallacin ba za a zarce shi ba da Allah tambaye ku masallaci ne ɗaukaka annabi ko ku annabi ne ya ɗaukaka masallaci yanzu kai a wajen ka har masallaci yana da alfamar da zaka je ka ziyarce shi annabi ba shi alfamar da zaka zaka ziyarce shi ba gudun cuku yana ta dawowa cikin cikin ku an zo su shi Usman da Dauda Hudu sun yaki magwamnatin kuma kuna ka dawo da shi cikin rayuwarku a zarci annabi mu a wajen mu masallaci ya samu daraja ne saboda annabi gaskiya ba dan annabi ba masallacin ba shi da bambanci da masallacin unguwanmu musalliman ala ahadi ina mai gaisuwa ga wato ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa dam'u minni ukaffifu hawaye kuma gashi nan yana ta kaya ni yana ta kwararowa yana ta kwararowa fadin ni hakika ni Ibrahim wata hayani da dimuwa ta a cikin annabi ko waje da konkona da wato wato damuwa da konkona ta walau ati da kuma damuwa ta wa mali khalilun ba da wani badadai yunsifu fit tawalluhi wanda zai mun afuwa a cikin wannan soyayyar ya zo ya taya ni ya ce ya hakuri a kare ne ya abin da zan yi na'am
wala shiru minni bil ibarati wafiyan وما لاك في ذنب النبي تكلف فنفذ مستور مديح نبينا فيقبل عذري بالمدائن ينسف فنفذ مستور مديح نبينا فيقبل عذري بالمدائن ينسف وسهل ثناء المصطفى فطباؤه وافعاله تبدي الثناء وتعرف كمال وعلم ثم دود وعصمة وعزم وهزم بالشجاعة تودق وعقل وحلم ثم وصم سياسة وزود وصبر تدعوه ليس يعرف ثم سلامه
wato bani da walam ya ce bani da wata waka wato wadda take cikakkiya da za ta nuni ko kuma ta bayyanar da cewa a ni masoyin annabi ne me yasa dangane da girman annabin an gane na ce an gane misali mace ce kake santa amsa nake ta buga muku misali da mace mace mace mace a majority akwai akwai lamarin da sha'anin wanda ba su da kuma ga sharutan ma kaga na ce magana a wurin sai ga dabuwa da su ɗanyi rai ya ɗanyi fari kake so ka bayyana mata kana santa ai abun da ake bayyanawa suke nuna soyayya suna da yawa akwai wanka a ciki ai za ka yi wanka za ka goge kaya ka sa hula ka ɗauko tare ka fesa da kuma ma'aikata za ta kira ka daidai wannan lokacin lokacin za ka iya cewa haka ba tare da ka misali da kayan da za ka je zancen a nan kana shirin ka za kayan sai ma sai ka ta kira ka za ka iya fitowa kai a haka ka je eh kamar ba gane ba a hakan ma za ka fito ka je to ita wannan me yasa sai an yi wata shirin ne wato ibara ce mun nuna mata kai za ka za ka cewa duk fa wanda suke wannan kwalliya irin wanda sa kayan a cikin na fi kwaɗe sa wannan kayan kuma a cikin hirarka da ita sai ka yi ƙoƙari ka lankwaso da irin wa'annan wato zantuttukan irin ka nuna wata cewa kai faɗan gaye ne ka gane irin ka iya sa agogo eh na iya sa hula a sauran jama'a da nake wankin hula ta ɗari ka da ke ba je kyali ma da je kyali take ba duk ibara ce to haka ne an gane fi jambin nan nabi takalluf wannan na yin ta ne wato a cikin gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takallufu wanda na kallafa wa kaina sai nayi madahi lahu ko madahi madihi nabiyana kaga yabona da nake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama misalin sa kamar nafsatu masdurin kamar wato a wato motsi ne na mai ciwon kirji idan majina ta taso daga cikin kirjin za ya zai mata bata zai yi sai ɗaya buce zubar to kamar haka ne dole ne kawai sai na yi bai da rai an gane sai kabal usuri amma ina roƙa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya karbi usuri na munsifun bil madaihi ya zama na samu wato daidaituwa ko adalci cikin yabai da nake yi na'am wa sahalu sana'ul mustafa fadiba'uhu wato yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato a yabe shi da ɗabi'o'insa wa a fa'aluhu da ayyukansa tubudil sana tana bayyanar da wato yabo ga annabi ne idan kana kana wato bin ayyukan manzon Allah da ɗabi'o'insa to in za ka in za ka yabe shi kana sanin me za ka faɗa ne wa tu'rifu wa tu'arifu kuma tana sanar da kai ya annabi yake an gane in za ka yabi annabi sallalaihi wa sallama wato ka san ɗabi'o'insa ya manzan Allah yake kaza ya manzan Allah yake kaza ya manzan Allah yake kaza zai ce mace ka wajen ƙara yaban ya kuma ce kawai ka zo zalla za ka yi isa nake faɗa wa masu yabo kullum kar ku dinga yin yabo ba ku aƙalla mutum ya zama ya san yana duba littattafai kamar guda uku ko hudu a ce mutum yana duba ishirina ko yana duba hamziya ko me ko alburda musamman kuma diwani to wannan zai bashi wato wasu kayan aiki wanda mai za su taimake shi wajen iya yaban misali sai ce kamalun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikakke ne cika ta tabbata ga manzan Allah wa ilmun hakanan ilimi ya tabbata ga annabi summa judun sannan baiwa ta tabbata ga manzan Allah wa ismatun sannan kiyaye saban Allah a kiyaye bin Allah bi diki diki wannan sai annabi wa azmun sannan himma eh wa hazmun da kuma kudirin aniya bishada bishada'ati turzaku sannan sadakataka kuma ta biyo wayannan baya ga ilimi ga cika ga baiwa ga kiyaye sako ga kudirin aniya ga niyya ga kuma sadaukantaka wannan duk ɗabi'o'in manzon Allah ne sannan wa aqalun sannan kaifin hankali manzon Allah yana da kaifin hankali wa hilmun sannan annabi yana da tsananin haƙuri summa husnul siyasati sannan kyakkyawan zama duk yadda kake annabi zai zauna da kai ba gane ba kama kudin shuru da kudin gidan duk yadda kake annabi zai zauna da kai kaga mutumin da ya zo yan musulunta bai daɗe ba shi ya ɗauka masallaci kamar gonarsa ce kawai da fitsari ya kama shi sai kwanci wando ta sabai sai gani a za ka biyo shi da gudu to in tsari ya fito baya ya koma ranaka yana gudu yana ta tsallan yana ta ya ce ku bar shi ku tsaya ku da mu kyale shi yau ya zo fa ya ce tsuguna ya kammala fitsarinsa ya tsuguna ya gama fitsarinsa kaf ya ce to a ɗaya ruwa a zuba ya ce ku ce masa ba a fitsari a nan ai bai sani ba an gane kuwa da ya tashi yin addu'a ya ce Allah ka duka yana ni da Muhammadu Mubi kawai a to can duka da ta yi ya ce Allah ka duka yana amma da kani sai Muhammadu mazala ce ka tsare abin da yake da yalwa wa rahamati wasu ya kula shirin ramar Allah tara da yawa an gane sannan na ga muku ne wa zuhudun annabi yana da wato gudun duniya wa sabrun wato annabi yana da hakuri qadruhu gwargwadon kadarin annabi Muhammadu laysa yuraku ba wani wanda ya san kadarin hakurin annabi annabi yana da hakuri da kyau alayhi salatu lillahi summa summa summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na'am analu ata'an albarkacin wannan salatin wato na sami kyauta a wajen indahu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama la yusawwafu kyauta da babu sai an jima ka ce je ka dawo kawai a bani yanzu na'am
عليه صلاة الله ثم سلامه تقرب البيت الحرام أطوقه عليه صلاة الله ثم سلامه على خدمة المختار الذي أعرفه عليه صلاة الله ثم سلامه
عليه صلاة الله ثم سلامه عن السنة البيضاء لا أتعذب عليه صلاة الله ثم سلامه ولا مسني يوما بعيش تقشف عليه صلاة الله ثم سلامه ولا تفرقنا إلى ذكر عليه صلاة الله ثم سلامه فلم علق من يلهى ولا من يعرفه عليه صلاة الله ثم سلامه وأعرف داري بالذي كنت أعرفه عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنترك إلى يذكر عليه صلاة الله ثم سلامه فلم أك أمله الذي أتوقف عليه صلاة الله ثم سلامه على مصحب شمه وتعفف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الإله إلى الذكر والهدى alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata ga manzon Allah da albarkacin wannan salatin ne tuqarribu lil baitul harami Allah ya kusanta ni wato da da ɗakin Allah wanda yake mai girma ya zama gana a gani ga Ka'aba sai me wanda wai to sai dawafi eh in yi dawafi Allah ya kusanta ni gani ga ga- ga Ka'aba na yayi irin wannan salatin kama a baya amma ba da wannan sig- sigar ba ya roƙi zuwa maka ko yace a ba shi zababbin abin hawa na ce muku to duk wanda yake so ya je ziyarar annabi salatin annabi zai rike Allah zai kai shi alayhi salatu lillahi summa summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da albarkacin wannan salatin ne la ata la ata la ata asafu ba za a taɓa samu na na karkace ba an sunnatul baida'i gabin sunnar annabuwar take farakas to na tsallake daya to da albarkacin wannan salatin ne me a kifu wato ya zamo a same ni na lazimta ala khidmatil muktari a bisa hidimar abin zaɓin Allah da hariya tsawon zamani na to sai wannan na ƙasa alayhi salatu lahi summa summa salamu la ata'assafu kada kada na karkace ko an sunnatul bayda'i a bisa bin sunnar annabi wadda take fara al alayhi salatu lahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah ka tabbata ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama fala masani taqashshuf kada babu da faqaru da jadabu ya shafe ni yauman sai da rana ɗaya bi aishi a rayuwata yawa kada rayu ba ina talaka kaji wali ne ba yake yake yake yake jajjalin to kaga dole ba mu jajjalin an gane malam talauci bala'i ne gaskiya ne dai ba na san talauci Allah ka raba mu Allah ka raba ni da talauci ko kuma da ku to Allah raba mu Allah ya raba mu da talauci ga ga wada bai ba fa bai ba yanzu dan Allah bari yanzu wannan abin sai aka yi wannan last speaker nan wannan sai aka yi duk komai na da sai ake da ba kudin bala'i ba to in shau ya ce Allah ya raba shi da talauci mu ma ki faɗa Allah ya raba mu da talauci muwa alai salatu lahi summa summa salamuhu salatun Allah da gaisuwar Allah ta tabbatar ga manzon Allah falam alqa da albarkacin wannan salatun ne ba to kada na haɗu da man yalha wanda zai ce Allah ya wadare na kawai man baki an gane ba? kaji ba? kai wannan ba kai ba kamar san ana fara roƙon Allah ba kawai na albarkacin salatin annabi kada na haɗu da wanda zai ci Allah ya wajen raina wala man yu'annifu ko kuma wanda zai kare ni kawai kowa ya ganda kawai ya so ni sai dai wanda baya san Allah shi ne ya ganda zai kare ni alayhi salatu wallahi summa salamuhu na'am wa ahrifu ina kururuta wato yabo billazi kuntu a'rifu ga wanda ya kasance na san shi daidai gwargwado da hari tsawon naman alayhi salatu wallahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah falam aku atawaqqafu kada ta min na wato ba zan kasance ina mai tsayawa ba an madahin nabi ga yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama kai shi ta mina cikin yaban annabi nake alaihi sallallahu summa summa salamu latan Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah wa alin da alayin manzon Allah wa sahabin da sabon manzon Allah shammaru wannan da alayen da sabon su da suka zage dantse akan mutane wato su ba Allah su bi manzon Allah kuma su ba addinin Allah sun zage datse tukuru kuma me wata afafu kuma suke wata ne abuwa da garangwami in ka yi wautar sai sun bika sun koya ma addinin in ka in baka iya fatiha ba su koya maka in baka iya sallah ba su koya maka suke afuwa da da duriya da wautar mai wauta to kaji lokaci ya ko daidai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taimake mu Allah ya amfanar da mu abin da muke karantawa Allah ya dafa mana Allah ya riko da hannayen mu albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya da mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu Allah ka ritsa mu cikin inayaka Allah ka tare mana fada Allah ka goyi da bayan mu albarkatun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah mana roƙonka Allah ka dauke kame dukkanin wanda ba shi da lafiya ko ya shafi ko bai shafi ba Allah ya ce musulmi ne yana yin sallah Allah ka bashi lafiya Allah wanda bashi da magani Allah ka bashi Allah wanda bashi da lafiya Allah ka bashi wanda ke son ka bashi Allah ka